الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد أحييكم بتحية الإسلامية وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna godiya ga Allah madaukakin sarki da ya kaddara tattaruwar mu a wannan masallacin mai albarka na Masjidud Da'wati wal Irshad a nan anguwa ta Site Dipte a birnin Niamey domin ci gaba da karatun littafin Bulughul Maram da muka saba gabatarwa a kowace rana ta juma'a muna fatan allah matokarkin sarki ya datar da mu da faɗin daidai sannan kuma ya ba mu ikon aiki da abin da muke karantawa idan uwa ba su manta ba a satin da ya gabata mun shiga a cikin kitabul buyo littafi mai bayani akan kasuwanci kafin mu ci gaba akwai tambaya guda ɗai da wani ɗan uwa ya turo yake cewa malam muna yi ma Allah godiya da ya samu ka gane sunna bayan a can da muna akan hanya ta bid'a to sai dai yanzu mu mu shine wannan sunnar da muka gane mu sa sauran 'yan uwanmu mutanen ƙauyen su gane sunna ya ce domin malam yanzu zancen da nake muku a ƙauyenmu gaba ɗaya babu wanda ya gane sunna in ba 'yan tsiraru ba bai wuce mu biyu mu uku daga cikin wanda suka gane sunna ko su dalilin gane sunnar shine dalilin balaguro da suka yi to yanzu mu wace shawara ce malam zaka bamu wadda za ta taimaka muna wajen mu ga su ma wannan 'yan uwan namu sun samu wannan amfanin da muka samu sun bi wannan hanyar ta shirya da muka bi wannan ita ce tambayarsa tabbas wannan tambayar na farko tana nuna ikhlasi da alkhairin zuciyoyin wanda suka yi tambayar domin abinda na lura da shi so da yawa wasu idan suka gane sunna sai su ɗauki to duk wanda bai gane sunna ba maƙiyinsu ne yanzu ba za su ma gaida shi ba za su yi masa ma kallon hadarin kaji alhali wannan babban kuskure ne akwai wanda daga radda ya gane sunna shikenan bai ƙara zuwa garin su in ma ya zo kwana biyu ne zai yata yace in ta in huta daga cikin yan bid'a kaga wannan kuskure ne domin abin da ka samu kanka kai kyauta ce daga Allah madaukakin sarki domin ta shari'a ta Allah ce dukkanin abin da malamai suke yi dukkanin abin da annabawa suka yi ba komai bane illa nuna hanya ne suke yi Allah maɗaukakin sarki ya ce ma manzon Allah innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da kanka baka iya shiryar da wanda yake wanda kaga dama sai dai Allah ne yake shiryar da wanda yake so kenan su yan adam suna da hidayatu irshadin ne shi kuma Allah shi ke da hidayatu tawfiqin shirya ta ta tawfiqi don haka idan ka samu kanka a hanya ta gari na farko ka gode ma Allah na biyu waɗanda ba su samu kansu a kan wannan hanyar ba ka ji tausayinsu ka roƙi Allah Allah ya sa su ma su gane gaskiya kuma inda dama ma ka yi ka ga hanyar da za ka yi ka ga su ma ka karkato su akan wannan hanyar kina wannan yana nuna alkhairin waɗannan waɗannan me da suna samarin da suke wannan tambayar domin samari ne na san su a Libya suke ta hanyar kafafen sadarwa muke muke gaisawa da su wannan yana nuna alkhairinsu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi imanin ɗayan ku ba zai cika ba har sai ya so ma dan uwan shi abin da yake so ma kansa akwai alkhairin da ya kai ka gane sunna dan haka duk wanda ya gane sunna yana daga cikin alama ta alkhairin sa ya so a ce wannan sunnar ya ganar da wasu musamman ma kuma a ce ƴan uwansa ƴan garinsa a nan shawarar da za mu ba su tunda ya nuna cewa su 'yan tsiraru ne bai wuce ma su biyu a garin wanda suka gane sunna kuma dukkan su ba a garin suke ba yanzu sai da ya nuna min da cewa ƙauyen nasu ƙaramin ƙauye ne daga cikin ƙauyukan da magara ƙaramin ƙauye ne sosai ya ce mutane ba sa da yawa sosai to kina wannan sai yake nuna abin takan iya ya zo da sauki karamin ƙauye ne su ma 'yan kaɗan ne wanda su gane sunna da farko shawarar da za mu ba su babban makami shine yanzu su dage da addu'a na Allah ya shiryar da su addu'a ita ce makami na farko su dage da addu'a duk lokacin da suka samu kansu a lokaci mai mahimmanci na karɓar addu'a kada su manta da mutanen ƙauyensu su roki Allah Allah ya sa su gane gaskiya abu na biyu shine su kyautata ɗabi'unsu da su ma'ana su kyautata mu'amala su yi mu'amala mai kyau da su domin ko kun san da cewa mu'amala mai kyau ta hijawo mutum zuwa ga ra'ayinka hiye da magana da wa'azi da zaka masa ko karantarwa da zaka masa idan muka ɗauki tarihin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mafi yawan wanda suka musulunta sun musulunta ne dalilin ɗabi'un manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba wai dalilin yaƙi da aka yi ba ba wai dalilin wani abu ba a'a dalilin ɗabi'un manzon Allah da dalilin ɗabi'u na sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tabbata a labarin dalilin yaɗuwar musulunci a Afirka dalilin sahabban manzon Allah ne da aka samu suna shigowa da wasu daga cikin musulmai suna shigowa a wajen kasuwanci musulmai laraba suna shigowa a wajen kasuwanci to wannan mutanen afirka sai suka lura da ɗabi'unsu masu kyau na gaskiya da rashin cin amana da abin da ya kama da haka da taimako dalilin wannan ɗabi'un nasu suka karɓi musulunci domin babu wanda zai ce maka ga wani yaƙi da aka yi a afirka don saboda a sa mutane su musulunta duk yaƙin da kuka ji an yi na usman dan fodiyo na alhaji wane ne da wane ne dukkanin su wai ba musulunci bane suka kawo a su tajdidi ne suka yi ma'ana kamar musuluncin ya rube ne a wani lokaci sai suka gyara musuluncin suka tace sa daga shirka da abin da ya kama da haka wannan shine kenan kenan ku kyautata ɗabi'unku da wannan mutanen da wannan da wannan mutanen garin naku inda dama ku yi ƙoƙari ku yi wani asusu wanda a cikin wannan asusun za ku riƙa sa wani abu in ma ba ku da hali dan madaidaici daidai ruwa daidai tsaki ku yi dan asusu kuna jehawa lokaci zuwa lokaci kuna zakkuwa kuna ka musu taimako suna ganin ku ku yi musu wani dan abu wanda da sun ga wannan abin za su tuna da ku wannan hanya ce wadda za ta sa su san da cewa lallai kuna a bisa kan hanya mai kyau don bi ku manta da su ba kenan ku kyautata ɗabi'unku da su ku kyautata musu fiye da yadda kuke yi a da shawara ta uku da muke basu shine su yi kokari su kulla alaka da ɗaya daga cikin ƙungiyoyi wanda suke a da magaran domin a da magaran akwai ƙungiyoyi na ahlus sunna irin su kitabu sunna irin su ihya'u sunna irin su ahlus sunna wal jama'a da sauransu ko kuma wanda ma ba sa da kungiya amma dai suna tahiya lokaci zuwa lokaci ƙauyuka suna wa'azi to ku kulla alaka da su ku nuna kuna so a zan kai ziyara ta musamman a garin ku dan saboda a zan wa'azi zuwa gaba dan asusun da kuke yi ku samu wani a ɗauki wani malami wanda zai zo ya zamna a garin a kawo yara kyauta ana koya musu ko kuma kuna ɗaukan nauyin malami wannan ita ce hanya wadda in Allah ya so idan kuka bi ta za a samu wannan mutanen garin su gane sunna muna fatan Allah ya ganar da mu sunna gaba ɗaya ya shirya da mu akan tafarki madaidaici ya ƙara musu kwaɗayi ya kuma taimaka musu akan wannan aikin da suka da suke da gurin yi yan uwa masu girma za mu tashi hadisin aisha hadisi na dubu bakwai da tasa'in da uku malai cewa an aisha ta radiyallahu anha qalat an karɓo daga aisha allah ya dada ita ta ce ja'atni barira barira ta zo mini faƙalat sai ta ce katabtu ahli na yi mukataba da uwayen gidana mun gayi akan cewa mukataba shine kana da bawa sai idan bawan ya nemi yana so ya yantar da kan sai a ce mishi to ka kawo kuɗi kaza duk wata ki kawo kaza ko duk shekara ki kawo kaza tsawon shekara kaza kin yantu to shine mukataba kenan ta ce ta yi mukataba da masu gidanta ala tis'i awaqin akan ukiya guda tara ukiya guda tara kuɗi ne masu yawa hatta a wannan zamanin fi kulli amin uqiyatun a kowace shekara in ba da ukiya guda har shekara takwas sai in yantu har shekara tara sai in yantu fa'ainini to ki taimaka mini akan in biya wannan da wuri fakultu sai na ce in ji aisha ta ce sai na ce mata in ahabba ahluki idan iyalinki sun so a'uddaha lahum in kilga musu wannan kuɗin ukiya guda tara a lokaci guda in basu wa yakuna wala ukuli kuma waliyancin ki ya kasance a kaina fa'altu zan aikata me ake ce ma waliyanci shine idan ka yantar da bawa in ya mutu baya da magadi to kai zaka yi gadon sa shine ma'anar waliyanci kina amfanin waliyanci shine in bawa ya mutu wanda kai ka yantar da shi bai da magadi da sharaɗi bai da magadi to kai zaka yi gadon sa kenan in sun yarda da waliyanci kasance nawa zan yi zan ba da kuɗin ki yantu فذهبت بريرة إلى أهلها سي بريرة تقوم وجن أورجننتا فقالت لهم سيتتي مسو معنى تباس لاباري أبن عائشة تتي فأبوا عليها سيسك قيامتا فجاءت من عندهم سيتزو دغ وجنسو ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس من ظن الله ينا زمني فقالت تتي إني قد عرضت ذلك عليهم ni na gitta musu wannan ma'ana na gaya musu wannan abun da aisha kika ce fa abau sai suka ki illa an yakuna alwala'u lahum sai dai wai dole waliyancin ya kasance nasu ne fa sami annabi sallallahu alaihi wa sallam sai manzon Allah ya ji labari ya ji hirar da suke fa akhbarat aisha tun nabi sallallahu alaihi wa sallam aisha ta ba manzon Allah labari fa qala sai yace khudhiha ki dauke ta washtariti lahumul wala'a kuma ki sharɗanta musu waliyanci fa innamal wala'u liman a'taqa domin waliyanci na wanda ya yantar ne an gane da kyau ko kenan manzo Allah ya ce ai waliyanci na wanda ya yantar ne wanda ya yantar shi ke da waliyanci kenan naki ne fa fa'alat aisha aisha sai ta aikata ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس خطيبا سيما الله يتاشي أتشمتاني ينا هدبا فحمد الله سيقول ما الله وأثنى عليه يبو أكنسا ثم قال سنن سيتي أما بعد باين حكا ما بال رجال ميسن يا وسمزاجي وسمتاني يشترطون شروطا سنا سن شرطا ليست في كتاب الله وند باب سؤتك لتاهن الله عز وجل مبواي مدوككي me yasa mutane suke kawo sharuɗin da babu su a cikin littafin Allah me yasa mutane suke kawo sharaɗin da ya saba ma littafin Allah ma'ana ya saba ma shari'ar Allah ma kana min shartin laysa fi kitabillahi duk sharaɗin da babu shi a cikin littafin Allah fa huwa batilun to shi ƙarya ne ma'ana ba me suna ba za a yi aiki da shi ba amma nan malamai suke cewa abin da ake nufi shine duk sharaɗin da ya saba ma shari'a duk sharaɗin da ya saba ma addini to ɓatacce ne ba za a yi aiki da shi ba daga cikin sharaɗin da ya saba ma addini shine me ka sai da bawa ko kuma wani ya sayi bawa amma ka ce kai ki da waliyanci kina wannan sharaɗin ya saba ma addini da ya ce waliyanci na wanda ya yantar ne wa in kana mi'ata shartin ko da ko a ce sharaɗin ya kai ɗari qada'ullahi a haƙƙo hukuncin Allah shine mafi cancanta wa shartullahi awthaq kuma sharadin Allah shine mafi ƙarfi wa innamal wala'u liman a'taqa waliyanci na wanda ya yantar ne muttafaqun alaihi bukhari da muslim suka rawaito sa wal lafzu lil bukhari lafazi wannan na bukhari ne wa inda muslim akwai riwaya ta imam muslim fa qala sai ce ishtariha kisaita wa atiqiha kuma ki yantar da ita washtariti lahumul wala'a ki sharɗantar musu da waliyanci wannan hadisi yan masu girma a baben kasuwanci yana bayani ne akan a yake da suna sharaɗi a wajen kasuwanci an gane da kyau ko asali bayanin sharaɗi akan kasuwanci hadisin manzo Allah da yake cewa annasu ala shurutihim mutane suna akan sharuɗan da suka yi na yarjejeniya ta kasuwanci sai ce illa shartan a halla halalan a halla haraman au harrama halala sai dai sharaɗi wanda ya halatta haram ko kuma ya haramta halal kenan duk sharaɗin da kuka yi duk sharaɗin da kuka yi a wajen kasuwanci za a yi aiki da shi sai dai in sharaɗin ya saba ma alkur'ani ko kuma ya saba ma addini wannan kun ba a wajen kasuwanci ba hatta a wajen auratayya ko kuma wajen wani alkawali wata dai mu'amala dai wata shiga tsakanin al'umma bari mu ba da misali misali mutum ne ya zo sayan zai sai salula a wajenka sai ka ce to zan sai da maka amma da sharaɗin kakkai karatun qur'ani da wannan salular an gane da kyau ko wannan sharadin za a yi aiki da shi a ba za a aiki da shi ba don saboda mi harrama halalan ko ya haramta halal dan mi da salula ta kuma kace ba zan yi karatun qur'ani ba ko kuma yace a'a zan sai da maka ita da sharadin ba za ka yi waya da ita ba an gane ko to wannan shine kenan amma da zai ce zan sai da maka wannan salular da sharadin duk in nan ne mika ara mini zaka ara mini an gane ko wannan sharadin ya halatta haram a ya halatta haram bai halatta haram ba kun bai haramta halal ba kina wannan sharadin ya inganta ka sai salular shi kuma duk in ya tashi kira kuma sai ka bashi yayi waya ba an yi sharadi ba to wannan sharadin sai Allah zumce sa an gane da kyau ko wannan shine kenan kenan wannan hadisi na muna sharadi a kasuwanci ya halatta sai idan sharadin ya kauce ma shari'a in ya kauce ma shari'a to ba za a yi ba za a yi aiki da shi ba kun ga wannan sun sha sharaɗin sai waliyanci ya kasance nasu sai manzo Allah ya ce a wannan waliyancin ya saba ma addini ba za a yi aiki da shi ba jayyid sai mu zo a hadisi na gaba mala ya ce wa an ibn umar radiyallahu anhu ma qala an karbo daga ibn umar Allah ya dada su shi da ma'aifinsa ya ce naha umaru an bai'i ummahatil aulad umar yayi hani akan sayar da iyayen yara abin da ake yi da ummahatul aulad su ne bayu wanda ka sadu da su suka aihu in kana da baiwa ka sadu da ita ta aihu to wannan baiwar ana ce mata ummu walad an gane ko to yayi umar yayi hani akan sayar da bayun da suka aihu faqala sai ce la tuba'u ba a sayar da su wala tuhab ba a kuma kyauta da su wala turas ba a gadansu yastamti'u biha ma badalahu zai ji daɗi da su abunda ya ga dama ma'ana zai ji daɗi da su matukar da yana raye fa'ida mata idan ya mutu fahiya hurratun to ta zamanto bai mai ta zamanto diya ta ta hita daga matsayin baiwa rawahu malikun malik ya rawaito sawal baihaqi da imamul baihaqi wa qala kuma yace rafa'ahu ba'du ruwati wasu daga cikin marawaita hadisi sun ɗaukaka shi zuwa ga manzon Allah fawahima sai suka yi kuskure kenan wannan magana ce ta ibnu umar ba magana ba ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan hadisi me yake nunawa idan kana da baiwa ka sadu da ita in dai har ta aihu to baya halatta ka sai da wannan ka sai da wannan baiwar shikenan tana a matsayin baiwa in kana raye da ka rasu shikenan ta zama diya shi yasa dubarar da suke dan sun san haka nan in suna da baiwa wajen saduwa da ita ba sa yi sai su yi abin da ake ma azalo me ake ce ma azalo shine idan suka zo saduwa lokacin inzali lokacin da mani zai huto sai su zari al'aurata su sai manin ya huta a waje ai sai manin ya zuba ne za a ɗauka ciki ko to sai ya zari a waje don saboda kada bayin su aihu kuma don saboda bayin in sun aihu suna rage kima to shi yasa sai suke yin haka nan wannan yana nuna tausayi na musulunci wannan bai kamata ba a ce ta aihu da kai kuma a ce ka saida ta an gane ko ina wannan wani tausayi ne na musulunci mala ya ce wa an jabir radiyallahu anhu qala daga jabir allah ya da shi ya ce kunna nabi'u sararina mun kasance muna sayar da bayinmu shine sararina bayinmu ummahatil auladi iyayen yara ma'ana mata wanda suka aihu da mu والنبي صلى الله عليه وسلم حي الحالي من زان الله ينا أراي لا نرى بذلك بأسا باما غنن وني لهي أكن ين حكنا رواه النسائي إمام النسائي يروي توسا وابن ماجه ده ابن ماجه والدار قطني ده إمام الدار قطني وصححه ابن حبان ابن حبان يا إنغان تاسا وانا حديثي أكوي چين كرو ده وانچن كوبا چين كرو ها أكوي چين كرو عمر يا هنا shi kuma jabir ya ce ai zamanin manzon Allah suna saida kun manzon Allah bai hana su akan su saida bai cewa su saida kun bai cewa kada su hana an gane ko to yanda ake hada hadisan shine shi jabir yana bayani ne akan cewa abun mubah ne asalinsa in ka saida ba za a baka zunubi ba amma kada ka saida shi alkhairi za a baka lada an gane ko sai nuna mubahun ne an gane ko wannan shine kenan ko kuma ya zamanto mubah ko ya zamanto makruh amma dai magana wadda malamai suka yi ijma'i a kanta shine dubbai wadda ka aihu da ita ba za ka sayar da ita ba shi yasa wannan magana ta abduta ta jabir bin abdullahi ba a aiki da ita a ijma'in malumai an yi ijma'i akan wannan fatawa ta umar wanda a lokacin umar har doka ya sa ya hana kwata-kwata in ka saida ta sai an kwato ta an gane ko ba za ka saida ta ba wannan shine kenan shi kuma al-ijma'u hujja idan sahabbai suka yi ijma'i akan wani abu ko kuma malamai suka yi ijma'i magabata akan wani abu dole za a tai a kansa domin ijma'i hujja ne na ɗaya daga cikin hujjoji na shari'ar musulunci bayan alkur'ani da sunna da meke da suna da qiyasi sai ijma'i shine sharadi shine dalili na hudu daga cikin adillatu ash-shari'a mala yace wa an jabirin wa an jabir ibn abdullah radiyallahu anhu ma qala daga jabir dan abdullahi allah ya dada su shi da ma'aifinsa ya ce na ha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzon allah ya yi hani an bai ifadlil ma'i game da sayar da sauran ruwa rawahu muslim muslim ya rawaito sa wa zada fi riwayatin ya kara a wata riwaya wa an bai idirabil jamali da kuma sai da mai yake da suna ruwan raƙumi abinda ake cewa ruwan raƙumi shine maniyyar raƙumi wannan hadisin jabir ce manzo Allah ya hana abubuwa guda biyu sai da sauran ruwa me ake nuhi da sauran ruwa shine misali kana a cikin gona kuka zo da ruwa na sha yanzu lokacin tashi aiki yayi akwai sauran ruwa wanda kuna iya hakkuje ma gida da su sai wasu mutane suka ce da Allah tunda ku za ku ta gida ku ba mu wannan ruwan tunda mu muna nan gona mu yi amfani da su sai ku ce a'a sai dai ku sayi to wannan manzo Allah ya hana haka an gane ku shine fadlul ma me yake ce ma al fadl huwa shine me yake da suna ma kana ba'da al ghina shine abin da ya wadace ka shine ake ce ma al fadl a musulunci an gane ko kina in dai ruwa sun ishe ka kayi bukatar ka to baya halatta ka sai da wannan ruwan sai dai kai kyauta da su an gane ko dan saboda mi dan saboda ruwa suna daga cikin abin da sai da su ake rayuwa waja'alna min al-ma'i kulli shay'in hayy ta hanyar ruwa muka sa komai ke rayuwa kamar yanda sheda iska wanda ake shedawa ba a wadatuwa da shi ana buƙatar sa a kowane lokaci haka ruwa ana buƙatar su kowane lokaci to shi yasa musulunci ya hana a sayar da su an gane da kyau ko amma sai dai malamai sun tattauna game da idan ya kasance a cikin gari ne ka gina rijiya a gidanka ko kuma ka yi kasa famfo a gidanka an gane ko wanda duk mai so yana iya sa famfo a gidan shi to famfon nan da kasa a gidanka kana da izini kana da damar ka sayar da ruwan da ke a ciki don saboda mi don saboda wanda yake so shi ma yana iya haka wannan ya irin wannan famfon an gane ko don saboda ko da a ce mutanen nan ba su sha ruwan famfon ka ba za su samu wani famfo su samu za su samu wani wuri su samu ruwa kenan da nan ne malamai suka halatta irin wannan ruwan da ake saida a famfuna kaga anguwa wannan anguwar akwai wurin sai da ruwa wannan anguwar akwai wurin sai da ruwa da a ce bai halatta ba da kun ga ai malamai sun yi ta bayanin cewa baya halatta wannan famfo da ake na sai da ruwa a'a su ya halatta dan mi dan saboda wannan abu ne wanda kowa yana iya yin sa yana iya yin sa a gidansa amma misali da a ce gari gaba ɗaya rijiya guda ce ke da kwai to wannan rijiyar baya halatta a sai da ruwanta don saboda mutane ba sa da inda za su ɗiba ruwa in ba ida ba in ba a wajen wannan rijiyar ba wannan shine kenan a takaice dai rishin sai da ruwa shi yi alkhairi don bin zahirin hadisi an gane da kyau ko wannan shine kenan mala ce na gaba shine sai da maniyin raƙumi shi ma wannan wani kasuwanci ne da suke a lokacin jahiliya shi ne kun san a cikin raƙumma ma a cikin dabbobi ana samun wanda suke da irin ƙwarai wanda da sun take dabba ma'ana da sun sadu da wata dabba to tana saurin ɗokar ciki kuma tana aihuwar me yake da suna dabbobi kuma na gari to irin wannan dabbobin laraba suna ba da hayarsu sai a baka raƙumi ya je gidanka ya yi kwana uku ka sashi a cikin garkenka don saboda ya ta hawan sauran don saboda wannan manin ya zuba musu su aihu an gane ko to shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana mali ce wa ibn umar radiyallahu anhu ma qala daga ibn umar Allah ya dada su ya ce naha rasulullahi sallallahu alaihi wasallama an asbil fahli manzo Allah ya yi hani game da ruwan alfahal wancan aljamal ne ya shahi raƙumi ne kawai wannan shi kuma alfahal ne alfahal dukkanin namijin dabbobi ana ce mishi alfahal rago ana ce mishi alfahal an gane ko sa ana ce mishi alfahal raƙumi ana ce mishi alfahal dukkanin jinsi na dabbobi namijinsa ana ce masa alfahal an gane ko kenan wannan hadisin kaman amun ne ya yi wancan gamewa ko wancan ya keɓance raƙumi ne shi kuma wannan ya game dukkanin sauran dabbobi su bunsuru su rago duk sun shiga a ciki kenan wannan baya halatta sayar da maniyi na dabbobi wanda hatta a yanzu ƙauye suna yin sa in ba wanda suka suka san musulunci ba suna yin wannan mafi yawanci suna ce mishi haya ko zan baka hayar ɗan ragona to kwana nawa jika nawa zaka badawa an gane ko to musulunci ya hana wannan wanda a yanzu inda lalacewa ta kai hatta na maza ake yi ko ko ba a yin shi ana yin shi a ƙasashen turawa suna yin shi Allah ya kare mu wannan dabbanci ne malai ce wa anhu daga gare sa anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallama naha an bai'i habalil habala manzo Allah yayi hani akan bai'i habalil habala kasuwanci na habalil habala wa kana bai'an yabta'uhu ahlul jahiliya wani kasuwanci ne da mutanen jahilai suka kasance suna yi ga yanda yake kana rajulu yabta'ul jazura mutum ya kasance yana sayan aljazur an gane ko aljazur shine namijin raƙumi ila an tuntaja annaka har sai an aihu taguwa summa tuntajul lati fi batniha sannan wadda take a cikin cikin ita ma sai ta aihu muttafaqun alaihi bukhari da muslim ya rawaito sa wal lafzu lil bukhari shi da lafazin na bukhari ne kun gane wannan kasuwancin an gane ko shine raƙumi ne za a kawo za ka saye an gane ko za ka ɗauki hayansa ka kawo shi a cikin garkenka wannan raƙumin sai ka haɗa shi da raƙumarka raƙumin nan sai ya ma raƙumarka ciki ta aihu in ta aihu sai ɗiyan nan ta ta ita ma ta girma mace za a aihuwa domin in ya mata ciki ta aihe namiji shi kenan shi wannan ya ta tahi ta me da suna ya samu wata riba ta daban sai ta aihu mace in ta aihu mace ita ma macen nan da ta aihuwa sai ita ma ta aihu da wannan raƙumin sannan wannan raƙumin a maida mai shishi an gane ku dalla akwai rigima ce ko babu rigima ce akwai rigima a ciki shi yasa za ku ga mafi yawanci duk kasuwancin da musulunci ya hana a me yake da suna dan ya kashe wata rigima ce asali malamai suka ce kullu bai'in ka'ida ce suka ce kullu bai'in nuhiya anhu فإنه يرجع إما إلى الجهالة أو الغرر أو الربا duk kasuwancin da kaga musulunci ya hana to dalilin ɗaya cikin abubuwa guda uku ne na farko shine aljahala dan ba a san takamammai abun da zai faru ba an gane ko yanzu wannan raƙumin an san takamammai an san raƙumar za ta aihu an gane ko ba a san takamamman abun da zai faru ba na uku suka ce algharar shine yaudara an gane ku yaudara na uku shine arriba shine riba wannan ka'ida ce ina so ku rike wannan ka'idar duk kasuwancin da aka hana in muka zo zan tambaye ku wannan kasuwancin dalilin me aka hana sa dalilin aljahala rishin sanin takamaiman yadda abun yake ko algharar yaudara ko kuma me yake da suna arriba riba an gane da kyau jayyid ku rike ka'idar kullu bai'in nuhiya anhu fa innahu yarji'u kullu bai'in nuhiya anhu fa innahu yarji'u imma lil jahalati aw al gharari aw al riba duk kasuwancin da aka hana to dalilin ɗaya cikin abubuwa guda uku ne imma rishin sanin takamammai yanda abun zai kasancewa ko kuma dan yaudara da ke da kwai a ciki ko kuma dan saboda riba da ke da kwai a ciki jayyid to shi wannan kasuwancin kun ga an samu guda a ciki ko shine aljahala ba a san takamaiman ya abin zai kwashewa ba mai yiwa shi mai raƙumin ya mutu kamin me kamin raƙumin ya yi mashi kan ya ciki ya yi maɗaya ciki ko to in ya mutu kuma za a raba gado ya za a yi sai a bar raƙumin shi kenan sai ya ƙare gararan ba tai sannan a dogo shi a raba shi cikin gado kun gani ba a san takamaiman abin ba sai aka hana kasuwancin jayyid muttafaqun alaihi malai ce wa anhu har yanzu daga gare sa ad-damiru ya'udu ila ibni umar ko har yanzu da gare sa shi ibnu umar anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam lalle manzon Allah na ha an bai'il wala'i yayi hani akan sayar da waliyantaka wa an hibatihi da kuma kyautarsa muttafaqun alaihi bukhari da muslim suka rawaito sa akwai bambanci tsakanin hana kasuwanci da hana sai da wannan abun shi nan ba kasuwanci bane aka hana me aka hana sayar da wannan abun an gane ko kenan shi wannan ka'ida ba ta shiga a ciki kasuwanci da sayar da abu kaza wancan ba kasuwancin raƙumma ba ne aka hana mi aka hana yanayin wannan kasuwancin nami na sayar da su an gane ko wannan shi ne kenan kenan wannan shi ba za mu yi amfani da wancan ka'idar ba malai wa an abi huraira radiyallahu anhu kala daga abu huraira Allah ya tada shi ya ce naha rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam manzo Allah yayi hani an bai'il hasati game da kasuwancin alhasat an gane ko kasuwancin hasat me ake ce ma kasuwancin hasat shine za a zo a zuba kaya a ce to sai a baka dan dutse duk abin da ka jefa za ka sai shi jikka goma an gane ko dama in ka zo jikka goma za ka badawa a zuba maka kaya ga sunan akwai wanda yake jikka ɗari akwai wanda jikka ma ne akwai wanda ma dala ɗari ne an gane ko kun ga wannan akwai caca a ciki ko wannan har yanzu ana yin shi don ni da dawayo na lokacin bakin garkar sarki in muka je hawan sarki da ake yi duk za ka gani duk shekara akwai masu wannan abun suna zaukawa su ba da dutse suke zaukawa da wani dan ron ne wani dan tiyo hakan ga sai a jajjera kaya to dukkan su irin su guda ne su laraba lokacin da dutse suke yi an gane ko to ka ba da kuɗi in sai ka jefa in ka jefa buhun shinkafa ma sha Allah wannan lokaci in ka jefa buhun shinkafa da jikka goma ai lahiya ne ko an gane ko to in kuma ka jefo me yake suna faken maka kuma sai ka ta inna lillahi to wannan shine to musulunci maza Allah ya hana wannan shine ma'anan baitul baiul hasad ka je wa dan dutsi abinda dutsin ya jefa shine ko kuma yanzu hili ne kake so a saida maka to sai a baka dan dutsi a ce ka jefa inda dutsin ya tsaya to nan za a saida maka akan kaza duka wannan yana shiga to maza Allah ya hana wannan to ku gaya mini dan me yasa aka hana wannan aha aljahala ko bayan aljahala kuma akwai mi akwai algarar bayan algarar kuma akwai mi akwai arriba an gane ku don saboda ka sai da ma mutum abinda bai kai kudinsa a abinda ya yi kudinsa an gane ku akwai riba a ciki kenan kun kasuwancin akwai wanda za a samu illa guda akwai wanda za a samu biyu akwai wanda ma duka illolin guda uku za su shiga a ciki to kun ga wannan shine bai'ul hasad manzo Allah ya hana shi wa an bai'il gharar da kuma kasuwanci wanda ke da yaudara a ciki an gane nan manzo Allah kamar ya bada misalin bai'ul gharar ne kasuwanci da ke da yaudara a ciki jayyid rawahu muslim muslim ya rawaito sa al gharar daga gharra ne wala yaghurrannakum billahi gharu kada mai yaudari ya yaudarar da ku game da Allah ko kada mai rudarwa ya rudar da ku daga Allah waye shedan shedan ba mai yaudari bane shine shine ma'anar al gharar jayyid rawahu muslim mala ya ce wa an huha yanzu da gare sa anna rasulallah sallallahu alaihi wasallama kala lallai manzo Allah tsira da aminci Allah su kara tabbata a gare sa ya ce man ishtara ta'aman duk wanda ya sayi wani abinci fala ya bi'hu to kada ya sayar da shi hatta ya kitalahu har sai ya auna shi an bashi ga hannunsa shine ma'ana hatta ya kitalahu ma'ana har sai an bashi har sai ya auna shi an bashi a hannun shi imma a ce za a bashi an auna a gaban shi ya gani ya amsa ko kuma da aka bashi ya zo a gida ya auna ya gani sannan sai ya saida kenan ba da kaso buhu ba na masara misali kawai me yake da suna ko a ce rabin buhu tunda ya an ce buhu ne mafi yawanci a ɗame yake zuwa ya an ce sai ka banye kuma ka auna akwai wahala to misali a ce ka so rabin buhu ka zo gida sai wani abokinka ya ce ka ina so ka saida mini masarar da ka sau to manzo Allah ya ce kada ka saida mishi sai ka auna ka gani dan me yasa aka ce sai ka auna ka gani dan tana iyawa bai mi ba bai cika ba an yaudare ka kuma ka yaudare shi alhali musulunci bai karantar da haka ba wannan wannan hamma na gaya muku dan me yasa aka hana shi ko domin mi ba ba mafi yawanci shi wannan ba a cewa yaudara dan in kai kai ba da gangan kai ba cikin baka sani kai ba abin da ke ciki ne aljahala rishin sani baka san ba awan ya cika ko bai cika ba an gane ko shine ma'anan shine aljahala dake da kai a ciki kenan da wannan hadisi muke karantar da mu duk abun da ka sau kamin ka saida saka tsaya ka tabbata haka ne ya cika cif sannan sai ka sayar da shi an gane da kyau ko wannan shi zai sa ba za ka ci haƙƙin mutane ba in kai an ci haƙƙin ka to bai kamata ka ci haƙƙin wasu ba wannan shine kenan ina ji lokacin da muka yi umdatul ahkam na taɓa baku ban ba wannan wurin bane akwai misalin da na bada sai mun kai hadisin mala yace wa anhu har yanzu da gare sa qala yace na ha rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam manzo Allah yayi hani an bai'atayn fi bai'a game da ciniki biyu a cikin ciniki guda an gane ko ciniki biyu a cikin ciniki guda rawahu ahmad ahmad ya rawaito sa wan nasa'i da imamun nasa'i wa sahahahu tirmidhi imam tirmidhi ya ingantar da shi wa ibn hibban al imam ibn hibban ya inganta sa wannan bai'atayn fi bai'a malamai sun yi masa fassara guda biyu fassara ta farko shine misali salula ce zan saida maka sai na ce to ga tafa iphone ce pro max ko mece ce ni ban ma san sunayen su ba an gane ko to iphone ce gata kudi hannu shika 200 an gane ko amma in bashi ne jika 250 ciniki biyu a cikin mi a cikin ciniki guda ma'ana abu guda ne amma kuma an yi masa ciniki guda nawa guda biyu kun masu cinikin guda ne an gane ko ba wasu malamai suka ce wannan shine amma wannan fassarar in an tahi da ita na ji an kashe ma mutane da yawa kasuwa ko domin so da mafi yawanci ma yanzu kasuwancin da ake kenan in za ka ɗauki bashi kaza za ka badawa in kuɗi hannu ne kaza za ka badawa da yawa daga cikin malamai sun ce wannan fasarar ba ta inganta ba an gane ko don saboda asali sauƙi ne za ka ma mutum in zai bada bashi tabbas kai ma ai za ka samu wata na ƙasa kenan wannan abin da zai ƙara maka na ƙasar da za ka samu ce ta rashin kuɗi hannu an gane ko malamai suka ce wannan fasarar ba ta yi ba amma har yanzu a wannan zamani akwai malaman da suke a bisa kan wannan ra'ayin a cikin wannan malaman na zamani hatta malaman Nigeria cikin sunamun tawanne ne akwai wanda taba jin ya taba da wannan fatawar amma dai mafi yawanci malamai sun suna ganin wannan fasarar mai yake da suna bata hi kusa da wannan hadisin ba fassara ta biyu suna fassara shi da cewa shine bai ul'ina wanda zamu gani a nan gaba ciniki biyu a cikin ciniki guda shine mutum ne zai zo ceto mu ta ba da misali da salula ko tunda ita ce kullum ana cikin ciwaciwarta to na ga salula ina so to ina son wannan salular ita asalin shi shi dubara ne ake yi bashi ne nake so ka bani amma ba zan baka bashin ba kai tsaye sai ka sai wani abu gare ni to sai a yi to wannan salular gata zan sai da maka ita jika goma jika hamsin sai ka ce to ba matsala yanzu ka amsa sai ka ce to yanzu kai nawa zan sai da maka ita ka hamsin a bashi an gane ko da sunan bashi sai ka ce to yanzu kai nawa ka sai ta gare ni sai ce to ba matsala zan baka jika arba'in sai ya huda jika arba'in ya baka kai kuma nan gaba jika nawa za ka bashi jika hamsin an gane ko ciniki biyu a cikin mi a cikin ciniki guda wanda manzo Allah ya hana sa to waje ga min dan me yasa shi aka hana wannan ban sa ko a ƙara ba da wani misali dan abin ya hita da kyau a ƙara ba da wani misali shi asali na ce muku dubara ce ake yi ina son bashi ne amma dan na san ba za ka bani bashin ba sai na sai wani abu gare ka ko kuma yiwa ma shi wanda zai baka bashi ne ce a sai dai za ka sai wani abu gare ni baka bashi an gane ko sai jo to ga me yake da suna me yake da suna buhun shinkafa wannan buhun shinkafa nawa to me yake da suna jika ashirin to jika ashirin ko to shikenan yanzu ka bani buhun shinkafa zan baka jika ashirin nan gaba to nawa ka sai kuma buhun shinkafa zan sai da maka shi na sayi ban baka kuɗin ba sai nan gaba yanzu kuma zan sai da maka kai kuma sai ka sayi a ƙasa ga yanda na sai shi don kuma ka hudda kuɗin ka bani an gane ko ni kuma nan gaba sannan in baka me in baka jaka ashirin an gane ko wannan shi ake ce ma bai ul'ina kuma shi ne bai ataini fi bai'a wannan su ne fasarori guda biyu wanda muka ce wannan fasarar ita ce mafi inganci kuma ita ce za ta yi sauƙi ga 'yan kasuwa ko ko mu taya waccan fatawar a jayyid rawahu ahmad wa nasa'i malai ce wali abi dawud a riwaya ta imamu abi dawud man ba'a bai'ataini fi bai'a duk wanda ya yi ciniki biyu a cikin ciniki guda falahu au kasuhuma to yana da mafi karancinsa awir riba ko kuma riba an gane ko ma'ana shine duk wanda ya wannan cinikin na ciniki biyu a cikin ciniki guda yana da ɗaya cikin biyu imma ya tahi akan cinikin da aka yi na farko an gane ko kuma ya ci gaba da cinikin da aka yi na ƙarshe amma ya san yayi riba shine abin da ake nufi ciniki na farko shine ka sai da mishi jika ashirin an gane ko kun ba zai baka jika ashirin ba sai nan gaba sai ya tai da buhun shi kuɗi ne yake so ko toyota ya sai da ma wani amma ba kai zaka san shi ba kuma shine ma'anar wannan ko kuma a'a ka ba shi kuma sai ka zo ka saye shi da kuɗi mafi karanci to anan kuma kayi riba to shine manzo Allah ya ce ɗaya cikin biyu ne duk wanda irin wannan kasuwancin ko ya bar ciniki na farko ko ya yi na biyun amma idan ya yi na biyun to ya yi riba shine ma'anan wannan falahu aw kasuhuma aw riba to yana da mafi karancin ko kuma riba idan mun tai kuma a fassara waccan ta farko ta wadda malamai wanda suka ce me yake da suna abu guda ne a ce in bashi ne kaza in kuɗi hannu ne kaza to kenan za a fassara shi da cewa falahu au kasuhuma to yana da mafi karancin ko kuma riba mafi karancin shine ka saida mishi shi a kuɗi hannun an gane ko kuma tare da cewa bashi ne ko kuma a'a ka saida mishi a matsayin bashi kuma ka ƙara mishi kuɗin shine kayi riba kenan wannan shine kenan malai cewa an amru bin shu'aibin an karɓo daga amru bin shu'aib an abihi daga ma'aifinsa an jaddihi daga kakansa kale ce kala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah tsira da aminci Allah su kara tabbata a gare shi yace la yahillu salafun wa bay'un baya halatta bashi da kasuwanci wala shartani fi bay'in ko kuma sharadi guda biyu a cikin wani kasuwanci wala ribhu ma lam yudman ko kuma ribar abunda mutum bai da lamuninsa ma'ana baya da tabbacinsa wala bai'u ma laysa indaka ko kuma sayar da abun da baya a wajenka ca wannan za a shigo a wani wuri wanda 'yan garan marshi za mu hawo kan sosai wanda ni an yi an shayi mini shi ba so guda ba to a nan manzo Allah ya hana kasuwanci guda hudu da suka zo ɗaya biyu uku hudu na harko salafun wa bai'un an gane ko bashi da mi da kuma da kuma kasuwanci bashi da kasuwanci wanda malamai suna fassara shi da cewa shi dai ne wancan na harkokin bashi da kasuwanci na saida maka a matsayin bashi an gane ko kuma sannan in sai wannan abun daga gare ka shine ma'anan salafun wa bai'un bashi da kasuwanci wanda dai cikin cinikin za ka saida ma mutum a matsayin bashi kuma ka sai wannan abin da ka saida mishi da kuma daraja mafi karanci ta wanda ka saida mishi wala shartani fi bai'in ko sharadi biyu a cikin kasuwanci guda shi ma wannan malamai sun yi ta kai kawo game da fassararsa amma malamai sun taya akan zahirinsa sharadi biyu a cikin kasuwanci guda misali shine zan saida maka wannan salular tawa da sharaɗin duk in zan kira sai ka ara mini ita sannan kuma ban yarda ba ka ka je da ita wuri kaza an gane ko an samu sharaɗi guda nawa sharaɗi guda biyu to haka malamai suka fassara shi a mekir suna a zahirin hadisin wasu kuma malamai suna fassara shi har yanzu da wancan kin in kaza za ka ce shi to kaza za ka bada in kuma kaza za ka ce shi to kaza za ka bada amma wannan shine abu mekir suna fassarawar take zahiri ka sama mutum sharaɗi biyu a cikin abu guda kenan an baka damar sharaɗi guda kada ka kawo na biyu kada ka kawo na uku abin da ya kama da haka na uku shine ribar abin da baka da tabbacinsa baka da lamuninsa babban misali shine kayi komandikin kaya kaza daga gari kaza yanzu sai wani ya zo yana son wannan kayan sai ka ce eh to lalle akwai wannan abin nawa ka sayi to kaza na sayi kaza na sayi to sai ka amshi kuɗi ka ce to in kayan suka zo sai ka zo ka amsa wannan bai yi ba domin ka sai da abin da baka da me baka da lamuninsa takan iya kwantainar kin ta hanyar benin ce ta biyu akwai matsala ko ba matsala akwai matsala ko to kun ga wannan kenan ko kuma ta hanyar burkina ce ta biyu ita ma akwai matsala domin akwai 'yan daba suna tarewa ka amshe kuɗin shi kuma kayan ba su iso ba da ƙarshe mi zai faruwa rigima za ta faruwa kenan duk abun da baka da tabbacinsa to baya halatta ka sayar da shi an gane ko shine ma'anan me yake da suna wala ribhu ma lam yudman cin ribar abun da baka da lamuninsa da Allah wannan ana yin sa sau da ko ba a yin sa ana yin sa sau da yawa wannan amma ya kumshi a baka kudin ga hannu amma da a ce maganar ce kuka yi ba za ka amshi kudin ba an gane ko sai abun ya zo sannan ka ba shi abun ka amshi kudin wannan shi ya halatta abun da aka hana shi ne me shi ne ka amsa kudin ashe da mun tahi da shi a itilakinsa da da 'yan kasuwanci allin sun shiga uku ko an gane ko ka aza abu akan ba kai ma ke da shi ba kamar abun ba a ma kawo shi ba ka aza shi ka ce wanda yake so ya sai kaza kudin shi kaza ya saye to babu matsala in an kawo sai ka kawo kudin sai in baka to kun ga wannan babu laihi ana ganewa da kyau na ƙarshe wannan shine wanda nake ce muku wanda wanda ni an shaye mini shi amma dan ba ƙari na yi wayo ni ma sai da abun da baya a wurinka ka zo kana neman abu kaza sai dan kasuwa ce maka a wani kake so akwai shi akwai shi zauna zauna zauna a ka maka fiya wata akwai wanda ma zai ka maka oriba an gaya da kyau ko akwai wanda zai ka maka oriba ka sha shi kuma ya shiga kasuwa neman abin an gane ko yanzu ya shiga kasuwa sai ya nemo shi sannan sai ya zo ya kama ka to gashi an gane ko to wannan bai halatta ba kun san dan me yasa daga cikin abin da yasa bai halatta ba dan saboda akwai algarar a ciki akwai yaudara a ciki me yaudaran da a ce ka bar ni in tai wurin inda ake saida sa dala zan samu sauki ko ba zan samu sauki ba zan samu sauki to ka gani ka yaudare ni ka kware ni shi yasa zaka ga mutum ya sai abu a shago kaza gobe ba zai ƙara koma ba dan saboda ya samu wani wuri wanda ya hisa me wanda ya hisa sauki to wannan shine kenan wannan wannan baya halatta kuskure ne baka da abu ka sayar da shi amma da mutum zai zo baka da abun baya a wurin ka sai ka ce a je wuri kaza ka sai wannan shi alkhairi wannan shi yasa ka ci halaliyar ka amma abun baya da shi amma sai ya sai ya doko wurin kaza sannan ya zo ya saida akan da a ce mutuna an bar shi ya je a wajen wannan mutum da zai samu sauki a ciki wannan shine kenan tunda bambancin shine da a ce kai ke da shi to kana iya ka sai da yanda da a ce wani wuri ya tai haka shi ma zai sai to amma din wajen wani ka tai ka dogo to kokarin kake kai ma kame ka samu wani abu akan shi amma da a ce za ka saida mishi shi yanda shi ma wancan ko da a can ya tai haka za a saida mishi an gane da kyau ko to irin wannan abin yana zakuwa da sauki amma abin da ya alkhairi shine nisantar wannan baka da je wuri kaza ka sawo wannan shi alkhairi kenan kada ka sai da abin da baya a wajenka ko kuma cinikin kihi a cikin ruwa ko wannan shi ma duka yana yana iya shiga a ciki to zan shiga in yi kamun kihi nawa ka sai kihin da zan kamowa an gane ko to wannan duka yana shiga a ciki ko kuma cinikin mai yake da suna dila ta ɓosho ko dila ta ƙosho ga ta nan to nawa ka sayi kaza na sayi ba a san ta kamar mai abin da ke a ciki sai idan ya kasance a suna da urufi domin a 'yan kasuwa ma suna da urufi akwai abin da ake cima urufu tujjar al'ada ta 'yan kasuwa duk urfu tujjar kin da bai saba ma addini ba ana amfani da shi domin malamai suke cewa ma la hadda lahu fi shar'i fa yuhaddu bil urfi duk abin da shari'a ba ta kayyade ba to babu lahi idan an sa a al'ada an kayyade sa misali dila ta bosho ana saye ne ba a san takamaimai abin da ke a ciki ba amma da mi ake amfani akwai wanda da nauyi suke amfani akwai wanda da girma suke amfani to irin wannan tun da an saba haka ake yin sa za a saida shi a haka nan kin duk da ko ba a san mi ba takamaimai abin da ke a ciki domin haka aka saba kun babu yadda za a sai haka nan kin wannan shine kenan na gaba shine ma da yace wa akhrajahu fi ulumil hadith kenan ya hutar da shi a cikin ulumul hadith min riwayati abi hanifa a riwayata abi hanifa an amru al-mazkur daga amru wanda dai shi aka ambata amru bin shu'aibikin bi lafzi da lafazin naha an bay'in wa shartin yayi hani akan ciniki da sharadi wa min hazal wajhi amma a wannan fuskar ta cewa manzon Allah ya hana ayi ciniki da sharadi akhrajahu at-tabarani imam at-tabarani ya hutar da shi fil awsat a cikin littafin sana al awsat wa huwa garibun sai dai hadisi ne yake da suna hadisi ne garib kina a wannan fuskar garibi ya ce amma a fuska wadda ta zo shartani fi bai'in shi wannan ya tabbata sharadi biyu a cikin kasuwanci guda mala yace wa anhu qala daga gare sa kuma ya ce na ha rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama an bai'il urbani manzon Allah ya yi hani akan bai'il urban bai'i na urban rawahu malikun malik ya rawaito sa qala yace balagani labari ya riske ni an amru bin shu'aibin daga amru bin shu'aibin bihi da wannan hadisin bai'ul urban shi ma wani kasuwanci ne da suke yi wanda tana iya har yanzu ana yin shi an gane ko yanda kasuwancin yake shine ina son abu kaza amma ina so sai na yi amfani da shi in ya mini in sai shi in bai mini ba kuma in maido maka amma da sharaɗin kamin in amsa sai na baka wani kaso na kuɗin abun an gane ko shine bai urban bil misali ya tadhil maqal na ga moto ina so to moton ga ina son shi amma yanzu ba zan biya kuɗinsa duka ba sai na hau kwana biyu in na ga ya mini to sai in biya sauran kuɗi yanzu sai in hidda sauran kuɗin in bada misali yace jika ɗari biyu sai ka hudda jika ashirin ka bashi to zan yi kwana biyu da shi in ya mini in ya so sai in cika ma sauran kuɗin amma in bai mini ba na maido shi kenan jika ashirin kin da na bada sun tahi a banza an gane ko sun tahi a banza ba zan amshi wancan kuɗin ba amma da ya mini to da cikawa zan yi akan abin da na bada shine bai ulura ba kun gane da kyau a ƙara ba da wani misali na ga salula ta mini jika ashirin amshi jika goma ko jika biyar zan yi kwana biyu in gani in tana aiki da kyau yanzu na yi kwana biyu na ce ka sallar gaba ta mini ba amshi aboka shi kenan kuɗin da ka bani ba zan maida maka su ba an gane ko amma da ta mini to shi kenan sai in cika maka akan abin da na baka wa zai ga min dan me yasa aka hana wannan kasuwancin arriba ko akwai riba a ciki don me ake ce ma riba shine a mai da suna aklu amwalin nasi bil batil cin dukiyar mutane ba tare da wani haƙƙi ba an gane ko ka ci kuɗi wanda baka cancanta ka ci su ba yanzu ka ci jika biyar kinsa an gane ko alhali kun baka cancanci ka ci wannan jika biyar kin tunda shi bai baka ba ba a matsayin kasuwanci aka bayar da ita ba to wannan shine kenan kinan kana sai ina sai biya kuɗi a zan ɗauka in na gaya mini in sayi in bai mino kun mai dumo ka abunka to babu laihi kai ɗan kasuwa ne kenan tun da so kake a sayi babu laihi dama kana iya ka bar wa mutum ya kwana biyu akwai abubuwan da ma sai an baka kayi amfani sannan a sannan ka sayi to babu laihi amma dai ka bada kuɗi a ce kuma da ƙarshe ba za a maida ma kuɗin ba to wannan shine musulunci ya hana jayyid kenan ina tsammani a nan za mu dakata insha Allah jayyid da ƙarshe kamar yadda muka saba a kowane lokaci muna ɗan tattauna wasu abubuwa masu amfani imma wata kissa ko wani abu da yake ci mana to a ƙwarya shine a wannan satin na karanta wata kissa wanda akwai wanda ba su gane manufa da ta sa nake wannan a ƙarshen karatu ba so da yawa karatun da muke a nan karatu ne na ahkam hukumce-hukumcen musulunci to ita kuma kissar da za mu rihiwa da ita ta kumshi a targhib wa tarhib ne kwadaitarwa ne ko kuma tsoratarwa ita kuma shari'a tana tahiya ne tsakanin ahkam da targhib wa tarhib an gane da kyau ko kuma sau da yawa duk kissar da muka kawo za ku gani a ƙarshe za mu liƙe da wani hadisi ko da wata aya wadda za ta ƙara nuna mana mahimmancin wannan kin kuma shi ba da labari ba da kissa manhaji ne na alkur'ani idan ka ɗauki alkur'ani ka kasasa gida uku to kaso ɗaya daga ciki duka labari ne kaso ɗaya daga ciki duka kissa ne shine al-imam ibn al-arabi yake cewa yake cewa alkur'anu thalathatun alkur'ani tsakanin abubuwa guda uku ne yace tauhidun wa ahkamun wa tazkirun na farko tauhidi bayanin Allah da siffofinsa da abin da ya kama da haka yace na biyu hukumce hukumce ya ake sallah ya ake zakka ya azumi yace na uku shine tunatarwa ta wani labari na mutanen da suka gabata ko abin da ya kama da haka haka manzo Allah shi ma wata ran yakan zama tare da sahabbai ya ba su labarin wani abu da ya faru a lokacin magabata ko a lokacin muke suna banu isra'il da abin da ya kamata haka wannan shine kenan wannan labarin na wani sarki ne da yake da wani bafade mai hikima to sarkin shi gurinsa kullum ya zamna a cikin samartakarsa domin sarkin saurayi ne mai jin kansa ya ce shi abin da ya ƙi jini a duniya shine tsuha ya ce ma wannan bafadan nasa ina so ka samu mini maganin rishin tsuha ni kuma zan yi maka duk abin da kake so a duniya wannan bafadan ya ce to ni kuma zan shiga duk inda wannan magani yake sai na nemo maka shi ya shiga duniya wajen neman wannan maganin duk inda ya dai yana nema ina ne ke da wani mai magani ya tambaisa shin akwai maganin da mutum zai sha ba zai tsuha ba akwai itacen da mutum zai ci ya ki tsuha yana ta dai yawo har yanzu bai samu bukatarsa ba sai allah ya kawo sa a wani gari da marece yana ta tambaya sai wani mutum ya ce masa kaga wannan dutse ga ya can ya ce eh ya ce to bayan wannan dutsen akwai wasu gidaje guda biyu ka je takan iya ka samu abin da kake bukata yana zuwa a wajen wannan dutsen gab da magariba rana ta faɗi kun bai san kowa ba yana zuwa sai isko gida guda biyu gida na farko gashi nan bibbirkice gida na biyu kuma gashi nan a tsare gida mai kyawu sai ya fara da gida na farko don mafi yawanci za ka gani masu kuɗi ba sa aje baki ko sai ce to bari in fara da wannan gidan 'yan yaku bayu irinmu su mafi yawanci sun yi aje baki ya shiga a cikin gidan yana shiga a cikin gidan ya sallama sai ya isko wani lattijo zamne bakin kofa ya gaida lattizon ya ce masa ni bako ne yanzu dare ya mini ina so in samu masabki ne zuwa gobe in samu in isa inda zan tahiya yana faɗin wannan maganan sai ya ce masa maraba maraba yana faɗin maraba maraba daga can sai ya ji muryar wata mata daga ɗaki ta ce babu bakon da zai sabka muna ba mu da wurin sabke bako hita ka taika ba mu wuri babu wurin sabke bako a wannan wurin sai lattizon ya kaɗa kai ya ce asha ya ce ya haƙuri tun da kaji ta ce babu wurin sabke baki to babu abin da na iya amma ban so haka ba amma je ga gidan ɗan uwana nan ka je mai yiwa shi ya ashe ka sai ya hota ya je a gidan ɗan uwan nasa yana shiga a gidan sai isko shi ma wani saurayi a cikin gidan gida a tsare a cikin tsari da shibkoki daban-daban da tsuntsaye ana kiwo a cikin gidan yana shigowa mutumin ya yi maraba da shi ya yi hannu biyu da shi ya ce masa ni bako ne ina so ku sabke ni in kwana zuwa gobe sai in tahi sai ce a babu lahi babu lahi mata shi ita ma daga can ta magana masha Allah ta ce yau mun yi bako kenan a to kenan bari in tashi in dora abinci maraba maraba da shi suka yi maraba da shi aka zamna ana hira ana hira ana hira ta kawo musu abinci suka ci suna cikin cin abinci sai ya ce sai bakon ya ce masa kasan wai abin da ke tahe da ni ya ce ina neman maganin rishin tsohuwa ne ya ba shi duka labarin inda ya je dukan bai samu wannan maganin ba sai wannan mutumin ya dariya ya ce to ba matsala zan gaya maka maganin ka zo gida inda za a baka maganin ya ce a to masha Allah amma bari har mu kara cin abinci ya ce to suna ta cin abinci sai ya kirawo matarsa ya ce ki je a gonarmu suna da gona a wajen gari babu nisa sosai ki je a gona ki kawo muna kankana kun san kankana ko sai ta je ta ruga da sauri ta je a gona ta kawo musu kankana tana kawo musu ya duba ya bubbuga ya bubbuga ya ce ka wannan bata da bata da kyau je ki sake wata ya bata ta koma da kankanan nan ta je ta kawo ya bubbuga ce kai wannan bata yi ya bata na uku da ta koma sai ta komo ya bubbuga sai ce a tana yi ta ce a to masha Allah to bari in yanka muku bari in yanka muku ce suka ci suka kare sai yana ta sauri ce ka ce za ka gaya mini to baka gaya mini ba ko kankanar ce da muke ci na gani ka matsa sai an kawo mai kyau ko ita ce kake nuna mini wadda take sa a yi abu kaza ya ce masa a'a ya ce abinda maganin rishin tsuha ya ce shine wannan ya nuna mishi matarsa ya ce mace ita ce sirri na saurin tsuhonka da kuma rishin saurin tsuhonka ya ce babban misali ya ce ba kaga wannan makwabcin nawa ba ya ce eh ai yayanka ne ko ya ce a ya ce ai kanina ne ya ce kanan kawa ya ce shekara biyar ma na bashi ya ce kuma duk ya tsuho hakan ga ya ce baka ga matar shi ba ya ce a na gani ai ta hi shi baki ya ce to ita ta tsuhar da shi ni kuma baka gani a cikin samartaka ta ba ya ce eh haka ne na ganka a cikin samartaka ka ya ce to ga sirrin nan ya ce wannan matar tawa kankana da na yi ta maida ta ta komo kankana guda ce ke a cikin gonanmu na yi ta maida maka ne don in nuna maka da ba za ta taɓa ƙaskantar da ni a kan a gaban bakona ba kankana guda ce take tahiya tana maidowa ba ta ce mini a'a don saboda kada ta nuna aibi a gaban bakona ta ɓata mini rai a gaban bakona wannan me yake fassara muna faɗin Allah maɗaukakin sarki wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha ashe wannan natsuwar da Allah ya ce dan saboda ita ya halicci mata in aka rasa ta a cikin aure ba za a samu zaman lahiya ba kuma za a yi saurin tsuha ko domin gashi yanda labari ya kaya muna fatan Allah maɗaukakin sarki ya arzita mu da mata na gari in Allah ya arzita ka da mata ta gari to ka huta idan Allah ya azurta ka da jarababban mata irin shine za ka yi fatan ta mutu ka huta an zo a fada mutane guda biyu guda an faranto mishire matar shi ta faranto mishire sai ke wake ce ka innan nisa a rayahina khuliq lanana fa me yake da suna fa barakallahu fi rayahina yana wake ce ka ai mata su wani kamshi ne da Allah ya muna muzan shan kamshin su Allah ya sa musu albarka sai ce shi kuma gudan yace innan nisa a shayatina khuliq lanana yace su mata shaidannu ne Allah ya Allah ya Allah ya halatta mana su Allah ya ɗebe musu albarka shi kuma wani daga can shi kuma sai ya fara waƙe ya ce laƙad kuntu muhtajan ila mauti zaujati walakin karinu su ibaqin mu'ammari fayalaita ha sarat ila alqabri fayalaitaha sarat ila alqabri musri'a wa azzabaha fihi nakirun wa munkari yace na jima ina fatan Allah ya kashe mini matata amma har yanzu ta ki mutuwa ya Allah ka gaggauta ɗaukar rayuwanta kuma na makiri ya mata azaba a cikin kabari ga mata in suna jin wannan sai su gyara zaman su ko wannan shine kenan Allah ka azata mu da mata na gari inda muka samu daidai Allah ba mu lada kuskure Allah gafarta muna subhanakallahumma hamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullah